من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دايا قوتا المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دايا دريه دا تلاتين دا وانتا دايا شرين دايا كو an samu wahami kenan sha daya wancan na tura ne ashirin da daya ko to na'am jazakumullahu khairan sha daya ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci a wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha da ke cikin unguwar hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka al'imanu bil yawmil akhir wallafar babban malami dr sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 60 daidai ko 61 haka darasin mu na 61 a darasin da ya gabata a mun karanta abubuwa da suka ainihin wato shafi abubuwan da allah maɗaukakin sarki zai yi wa mutane koyewa bayi hisabi akan asasunsu daga cikinsu akwai adalcin allah cikakke daga ciki akwai ka'idar Allah ta ba wanda zai ɗauki laifin wani kowa da laifinsa zai tashi ranar tashin alkiyama na uku kuma akwai tsinka yadda bayi abinda suka aikata abinda suka gabatar na ayyuka sannan ka'idar Allah ta hudu a wannan rana ta hisabi akwai rubanya a kyawawan ayyuka amma banda miyagun ayyuka to bayan malam ya karantar da mu wannan sai kuma ya ce akwai tsayar da shaida ga mutane Allah maɗaukakin sarki ba ya da buƙatuwa zuwa ga wanda zai ba shi labari daga bayansa ko kuma ya ba da shaida a kan su cikin abin da suka aikata sai dai cewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda cikar adalcinsa da kuma yankan hanzari ga bayansa ya tsayar da shaidu a kansu ya kuma nau'anta waɗannan shaidu ɗin ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba ya yawaita su don ya zamanto duk wata hujja da ɗan adam zai iya dogara da ita an yanke ta duk wata hujja da wani bawa cikin bayan Allah zai iya yin madogara da ita ita ma ya zamanto an sare ta sannan bakuna su zama kurame ba su da abin da za su faɗa wa Allah saboda ga shaidu nan ta ko'ina sannan kuma ainihin wato a waɗannan shaidu ɗin akwai ainihin wato mala'iku akwai ainihin wato manzannin Allah akwai kuma su kansu gaɓoɓin ɗan adam to daga ciki akwai shaidar mala'iku za su zama masu ba da shaida mala ya kawo ayoyi da suke magana akan haka irin su wa ja'ar kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid da wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun to waɗannan kaga shaida ce wadda mala'iku waɗanda Allah ta'ala ya ba su aikin rubuta ayyukan da muke ta aikatawa yau da kullum masu kyau da marasa kyau akwai hadithi wanda anas dan malik allah ya kara masa yadda ya ruwaito yace wata rana sun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi dariya fa qala hal tadruna mimma adhak suka ce manzo Allah yace shin kun san saboda me nake dariya qal qulna Allahu wa rasuluhu a'lam muka ce ba mu sani ba Allah da manzansa ne suka sani qala sai ce min mukhatabati al-abd rabba dariyar da nake yi game da irin wato mukhataba maganar da bawa zai yi da ubangijinsa tattaunawa tsakanin Allah madaukakin sarki da bawansa yaqul bawa zai ce ya rab ya ubangiji alam tujirni alam tajirni ba ka tseratar da ni ba ka nuna mun cewa zan kukuta zan kuma tsira min zulmi daga zalunci shi sa sai suka ce ma'ana kamar dan adam yana so ya gaya wa Allah maganar da Allah ta'ala ya faɗa wa mara buka bi zallamin lil abid shine alam tajurni min zulmi ba ka ce in kwantar da hankali na ba ka tseratar da ni daga zalunci ba za ka zalunce ni ba saboda ka'idan nan taka ta wa mara buka bi zallamin lil abid Allah ta'ala ya ce bala haka ne qala sai ce fa yaqulu sai ba wannan ya ce fa inni la ujizu ala nafsi ni ba zan halatta ba zan halatta wani mai shaida ba da zai ba da shaida ala nafsi akan kaina mana ba zan yadda ba wanda zan yadda ya zo ya ba da shaida akan nayi kaza nayi kaza nayi kaza illa shahidan minni sai dai in mai shaidan nan daga jiki na yake daga gare ni ne an fahimta ni ban yadda a ce wani ya zo ya ba da shaida a kaina ba na duk wanda zai ba da shaida sai dai in daga gare ni yake daga jikina ne wata gaba ce daga cikin gabobina qala fa yaqul sai Allah ta'ala ya ce kafa bi nafsikal yawma alayka shahida wa bil kiramil katibina shuhuda yace to ai kanka kai kankan ka isa ka zama shaida akan kanka sannan kiramul katibin waɗannan mala'ikun su ma za su bada shaida to daga nan sai a rufe mutum baki sai gabobinsa su yi magana qala sai ce fatantuka bi a'mali fatan dika bi a'malihi sai gabobinsa su dinga furuci suna faɗin irin ayyukan da ya aikata qala yace thumma yukhalli bainahu wa bainal kalam sannan bayan sun gama furuci hannu ainihin kunne baki ido duk sun yi bayani na irin abubuwan da suka aikata to sannan sai kuma a buɗe wa mutum bakinsa sai a ba shi dama ya magana ƙala sai ce fa ya ƙulu bu'udan lakin wasu hukan ma'ana kamar yana ala wadai wato Allah wadai da gaɓoɓinsa da suke wannan tone-tone suna tona masa asiri suna bankaɗe-bankaɗe sai ya ce fa'an kunna kuntu unazir ni kuma saboda ku fa saboda in kare ku fa nake ta jayayya a ce nayi kaza in ce ban yi ba saboda ku fa nake ta musu nake ta daddagewa kuma gashi nan kun zo kuna ta fallasa kuna kunyi kunyi kunyi kunyi to kaga wannan yana daga cikin abin da zai bada shaida ga dan adam shi karan kansa gabobinsa za su bada shaida a kansa wannan shine gabar da muka tsaya ko alal muallif rahimahullahu ta'ala shuhudur rusuli alaihim alaihim wato shuhudur rusuli alaihim shaidar manzanni alaihim akan bayi fa yashhadu kullu kullu rasulin ala ummatihi fa yashhadu kullu rasulin ala ummatihi kowane manzo zai bada shaida ga al'ummarsa wa annahu qad ballaghahum kuma zai tabbatar da cewa hakika ya isar musu da saƙon Allah wa bayyana lahum yayi musu bayanin addini ya bayyana musu abin da Allah ta'ala yake so da abin da Allah baya so wa azala anhumu shubah ya gusar musu da wata shubuha duk wani abu da zai ba su rikici ya kai ya su samu shubuha wannan manzon zai ce ya kawar da shubuhar ya gamsar da su da dalilai da hujjoji li Allah ya kuna linnasi hujjatun domin kada wata ragowar hujja ta kasance ga mutane ba'da rusul bayan aiko manzanni qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa likulli ummatin rasul kowace al'umma tana da manzo fa idza jaa rasuluhum idan manzon nan yazo musu qudiya bainahum bil qist to za a yi hukunci a tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun Allah ta'ala yace ba za a zalunce su ba yani idza jaa ar-rasulu yawm al-qiyamati qudiya bainahum ma'ana idan manzon yazo musu ranar tashin alkiyama tunda shi Allah ta'ala ya aika musu ya hada shi da littafi domin babu wani manzo da ya zo hannu biyu dukkan manzannin da Allah ta'ala ya aiko ya aiko su ne da littattafai don haka wannan manzan Allah ta'ala zai sa a zo da shi domin ga mutanensa za a yi musu hukunci kada su musa kada su ce ba a aika musu manzo ba don haka za a zo da manzan domin a yi musu hukunci na adalci ba za a zalunce su ba wasammahu Allah ta'ala shahidan wannan manzan da za a zo da shi a wannan rana domin ya yi bayani akan waɗanda aka aika shi wajensu to wannan manzan Allah ta'ala ya kira shi da shahidan mai ba da shaida kama fi ƙaulihi ta'ala kamar yadda ya zo cikin faɗin Allah ta'ala wa yau mana ba'athu min kulle ummatin shahidan a ranar da za mu tashi mai ba da shaida a cikin kowace al'umma sun malayi uzanu lillazi na kafaru sannan ba za a ba da izini ba ga kafirai wala hum yusta'tabun sannan ba za a nemi wani hanzarinsu ba ba za a nemi su kawo wani wani hanzari ko wani dali wani bayani ba ba wani hanzarinsu da za a karba Allah madaukakin sarki kaga anan ya nuna cewa wayannan ainihin wato kowace al'umma akwai manzo da za a zo da shi domin ya ba da shaida akan wannan al'ummar da aka aika shi cikinta وقال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله تعالى يتي ونزعنا من كل أمة شهيدا زام الزارو زام الشري ما يباد شهيدا أقوة الأمة فقلنا muce da su hatu burhanakum ku kawo hujjojinku da dalilanku fa'alimu sai a lokacin su sani annal haqqa lillah lalle gaskiya ta tabbata ga Allah wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya ya bace musu a wannan ranar da haka kenan waɗannan ayoyin da suna magana akan cewa za a aiko wato daga cikin masu ba da shaida akwai manzannin Allah da Allah ta'ala ya aiko su lokaci daban-daban a zamaninnuka daban-daban a wurare daban-daban a al'ummomi daban-daban da kuma littattafai don yankan hujja don yankan hanzari ga wa'inda aka aiko zuwa gare su wa tashhadu ummatu muhammadin alal khalq sannan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma tana daga cikin mai ba da shaida akan halittar Allah domin za a zo da manzan fa manzo fa zai zo na al'umma wanda aka aika wa al'umma amma al'umma ta ce san ba wani annabi da ya zo musu to shi yasa hatta cikin waɗanda za su ba da shaida akwai al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma yake cewa tashhadu ummatu muhammadin alal khalq al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta ba da shaida akan halitta ba'da an tashhadar rusulu ala aqwalihim bayan manzanni sun zo sun ba da shaida a bisa zantuttukansu la ta ji hadhihi umamu maharaban yanda waɗannan al'ummomin babu wani wajen gudu da za su iya samu illa bi takadhibi rusuliha sai ta hanyar ƙaryata manzannin sun ji ga manzannin sun zo sun gabatar da hanzari da hujjoji da dalilai sai su rasa ya za su yi su gudu ya za su yi su kaucewa ainihin wato wannan damka da kamu na Allah a wannan rana kawai su karyata manzannin su ce su ba wani manzo da ya zo musu fa yaqumuna wa yunkiruna ma ja'at bihi ar-rusul wa yukadzibunahum kama kanu yukadzibunahum fi dunya fa yaqumuna wayannan al'ummomin sai su tashi wa yunkiruna ma ja'at bihi ar-rusul su dinga inkari cewa ba wani manzo ba abinda manzanni suka zo musu da shi ma ja'at bihi ar-rusul su dinga inkari game da abin da manzanni suka zo musu da shi manzannin sun ce mun zo musu da kaza mun yi musu gargadi mun musu wa'azi mun gaya musu abin da kake so ya Allah mun gaya musu abin da baka so sai su sam su ce su ba ba zo musu da wani sako ba wa yukadzibunahum su qaryata wa'annan manzannin a ranar tashin alkiyama fa su qaryata manzannin kama kanu yukadzibunahum fi dunya kamar yadda dama suka dinga qaryata su a duniya wa yaquluna ma ja'ana min nabiyyin su ce mu ba wani manzo da ya zo mana ba mu ga wani annabi ba ba wani annabi da aka aiko in ma an aiko shi to sai dai wani guri ya tsaya bai zo ba amma mu ba mu ga wani annabi ba ba annabin da aka aiko fataqumu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al ummatul wasat fatashhadu lirrusul to sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su kuma su mike wato dama al'umma ce alwasat da aka santa da adalci cikin abin da ta yi fice Allah ta'ala da kansa ya masa ya yi mata take da shi shine adalci wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata dan haka al'umma ce wadda take akwai wasatiya ko tana son ka ko ba ta son ka haka aka san al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuna adawa da ita za ta yi maka adalci dan haka al'umma ce ta adalci dan haka a lokacin da wayannan al'ummomin suke karyata annabawan su cewa mu ba wani annabi da ya zo mana al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su za su tashi tsaye su ba da shaida fatashhadu lirrusul su ba da shaida ga manzanni cewa lalle Allah ta'ala manzannin nan da ka aiko sun zo kuma sun isar da sakon zuwa gare su qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله الله تعالى يتي سن يغور ميا سن جهادي في الله cikin ɗaukaka addinin Allah haqqa jihadihi matukar ko hakikanin ko gaskiyar ainihin wato gwagwarmaya da jihadi wajen ɗaukaka addininsa waji tabakum Allah ta'ala shine wanda ya zaɓe ku wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah ta'ala bai sanya wani kunci a cikin addini ba a kanku Allah ta'ala ba ya kawo muku addini ba ne don ku shiga cikin wahala don ku shiga cikin kunci millata abikum ibrahim wannan ita ce milla aƙida da kuma addinin mahaifinku annabi Ibrahim huwa sammakumul muslimin shine wanda ya sa muku suna da musulmai min qablu tun gabanin haka wa fi hadha a cikin wannan li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai ba da shaida alaikum akan ku wa takunu shuhada ala nas ku kuma ku zama shaida akan sauran mutane a manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai ba da shaida akan al'ummarsa al'ummarsa ita kuma za ta ba da shaida akan ragowar al'ummomin shine li yakuna rasulu shahidan alaikum dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai ba da shaida akan ku ku al'ummarsa wa takunu ku kuma ku kasance shuhada masu ba da shaida alan nasi akan sauran mutane fa aqimus salata dan haka ku tsaya da sallah wa atu zaka ku kuma ba da zakka wa atasimu billah ku kuma yi riko da igiyar Allah ku dogara ga Allah huwa maulakum shine maulanku majibincin al'amarinku fa ni'mal maula ma dalla da almaula mai jibuntar al'amari wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako kaga a cikin wannan aya an nuna cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta zo ta ba da kariya za ta zama lauya ga manzannin da suka gabace ta domin annabawan duk da aka aiko wa al'ummomin da suka gabata to za su kari al'ummomin za su karyata annabawan su ce ba su zo ba ba a zo musu da wani sako ba ba a ce kar ai kaza ba ba a ce ai kaza ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su kam tunda duk suna da labarin abin da ya wakana a al'ummomin da suka gabata duk alqur'ani ya bada labari Allah ta'ala ya bada labarin abin da ya faru ga annabi Musa da Fir'auna da sauran mutanensa Allah ta'ala ya bada labarin annabi Salihu da Samudawa Allah ya bada labarin annabi Hud da Adawa Allah ta'ala ya bada labarin ashabul aikati da Shu'aib Allah ya bada labarin annabawan nan gaba ɗaya dan haka Musa ya zamanto alqur'ani ya tattare labarin wato abin da ya gabata shi yasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam nan take tana jin wata al'umma ta ce ba aiko mata da annabi ba za ta tashi ta ce ƙarya ne lalle la annabi ya zo annabi wane ya zo muku yayi kaza yayi kaza tunda duk abubuwan har irin nau'in usulubin wa'azin da annabawa suka dinga yawa al'ummar su duk Allah ya hakaito mana a cikin alkur'ani an fahimta to shi yasa mu muna da details namu muna da details na al'ummomin da suka gabace mu muna da bayani daki-daki na abin da ya shafe mu da kuma al'ummomin da suka gabata shi yasa lokacin da wani cikin al'ummomin da suka gabata za su inkari su yi musu su karyata annabawansu a gaban Allah subhanahu wataala al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta tashi ta bada kariya ta bada shaida cewa lallai al'ummomin nan duk gaba daya ba gaskiya suka faɗa ba an aiko musu annabawa kuma annabawan sun isar da sako zuwa gare su wa qala ta'ala ubangiji ta ala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku al'umma madaidaiciya mato al'umma mai adalci shine wasatan li takuru shuhada 'ala nas domin duk lokacin da ake so wato a samu shaida ingantacciya to ya zama adami ne ya bada shaidar shi yasa ko kotu ka je daga cikin abubuwan da ake bukata ana bukata adala wajen shaida ba a san shaidar fasiki ba a karɓar shaidar kaza ba a karɓar shaidar wani ana san adami wanda ko makiyinsa ne gaskiya zai faɗa ba sa ga muciji amma wannan ƙiyayyar da adawa da ta yi tsami tsakaninsu baya sa ya yi zalunci zai yi adalci a kansa yana ɗabbaƙuwa da wala ya jari mannakum shana'anu ƙaumin ala Allah ta adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa da haka duk mumini za ka ganshi wannan sifar ce to dan haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sun siffantu da wasadiya kaga kenan duk lokacin da aka samu wani ya zamanto ba shi da adalci to kaga ya fita daga cikin yaban da Allah ta'ala ya yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fita kansa daga ciki domin Allah ta'ala da ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kaga cikin sufofin ne to nan kuma sai Allah ta'ala ya ce daga cikin sufofin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai adalci wa kadhalika ja'alnakum ummatan ummatan wasata shi yasa muka sanya ku kuka zama al'umma wanda take mai adalci li takunu shuhada 'alan nas dan ku zama masu kafa shaida da bada shaida akan mutane wa yakuna rasulu shahida alaikum shahida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zama mai bada shaida akan ku an abi sa'idin an karbo daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yaji'u nuhun wa ummatahu annabi nuhu zai zo tare da al'ummarsa fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya tambayi annabi nuhu hal ballagta nuhu na aike ka wajen mutanenka Allah dai yana da labarin waɗannan amma mun faɗa a darasin da ya gabata saboda cikar adalcin Allah ta'ala kar ɗan adam ya ji cewa yana da wata tacewa an hana shi ya faɗa yana da wata dama an danne masa ita shi yasa Allah ta'ala ya san annabi Nuhu ya zo ya yi gwagwarmaya da mutanensa shekara dubu ba hamsin ya yi a cikin mutanensa yana musu wa'azi dare da rana suka bujire suka kiyarda amma duk da haka dan iqamatul hujjati alaihim tsayar da hujja a kansu ga annabi nuhu ga mutanen nan da ya ta fama ya ta gwagwarmaya da su shekara dubu ɗaya ba hamsin yana ta kiransu su bautata wa Allah wala wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wuddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira wala tazidu adh-dhalimin illa dalala wannan nau'in har irin usulubin wa'azin da annabi nuhu ya dinga wa mutanensa Allah ta'ala sai da ya bada labari amma Allah yana sanar da haka amma ya ce wa mutanensa ga annabi nuhu ga mutanen mutanensa Allah zai tambayi annabi Nuhu ya ce hal ballagta annabi Nuhu ka isar da sakon da na aike ka da shi fa yaqulu na'am ay rabb annabi Nuhu zai ce kware ko ya ubangiji na isar da sakonka fa yaqulu li ummati sai Allah ta'ala kuma ya ce wa al'ummarsa hal ballagakum annabi Nuhu ya isar muku da sako na aiko shi da sako na ce masa kaza na ce masa kaza na ce ku ɗayan tare da bauta kar ku bautata wa kowa sai ni na ce ku yi kaza na ce ku yi kaza ya isar muku da wannan sakon fa yaquluna la kaji fa wa kana al insanu akthara shay'in jadala ka duba kin Allah irin wannan Allah ta'ala da kansa yace fa ba'atha abin nan illa 50 aman har sai da ruwan tufa ne aka aka saukar musu da ruwan tufa ne ya halakar da su amma yanzu ga su a gaban Allah Allah ta'ala ya ce to kun ji annabi Nuhu na aiko shi ya ce ya isar shin ya isar muku da sakon fa yaquluna la ma ja'ana min nabiyyin ba ma wai annabi Nuhu ba ba wani annabi mu da ya zo mana ma kaga min alfazil umum kenan ma nafiya nabiyin na kira fi siyakin nafi tufidul umum ba wai annabi nuhu ba ma ya Allah mu ba wani annabi da ya muka sani ba wani annabi da ya zo mana ma ja'ana min nabiyyin ba wani annabi da ya zo mana fa yaqulu li nuhin sai Allah ya ce wa nuhu man yashhadu lak to kaji nuhu kaji sun ce kwata kwata ba ba kai ba ma wani annabi ma ba a aika musu ba kana da wanda zai baka shaida kamar yanzu ne ka je kana da'awar haƙi sai a ce kawo shaida to Allah ta'ala zai tambaya annabi Nuhu ya ce akwai mai shaida kana da kana da shaida cewa ka isar da sakon fa yaqulu sai ya ce Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wa ummatahu sai ya ce eh ya Allah ina da shaida Allah ta'ala ya ce ina shaida ta kai ce annabi Muhammad da al'ummarsa sune shaidu sune shaiduna fa nashhadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ni da al'umma ta fa nashhadu sai mu ba da shaida annahu qad ballaga cewa annabi nuhu tabbas ya isar da sako wa huwa qawluhu jalla dhikru shine fadin Allah mai girma da daukaka wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas shine daidai da wannan ayar wa kadhalika kamar haka Allah ta'ala ce ja'alnakum ummatan ku al'ummar manzon Allah mun sanya ku ku zama al'umma wasatan mai adalci litakunu shuhada'a 'ala an-nas dan ku zama shaidu akan mutane wal wasatu al-'adl abinda ake nufi da alwasu a wannan aya al'adulu wa kadhalika ja'alnakum ummatan adala haka muka sanya ku al'umma ce ku mai adalci al'umma ce ku mai adalci to ka ji irin wannan annabi nuhu kada da suwa zai rafaran su ba da shaida akan sa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi mu muka san cewa Allah ta'ala ya aiko annabi nuhu tunda ba a zamanin mu ya aiko shi ba saboda alqur'ani ya babu labari wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda yake Allah gaskiya da labari Allah ya bada labari cewa ya aiko annabi Nuhu ya aiko annabi wani ya aiko annabi wani ya aiko annabi wani duk Allah ta'ala ya bamu labari dogaro da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa an aiko annabi wani ya yi kaza da mutanansa mutanansa sun ce da shi kaza to duk wayannan bayanan mu shine hujjar mu cewa an aiko annabi Nuhu alaihi salam wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi shuhudu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na hudu shaidar annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala ta'ala wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum kamar yadda muka karanta cikin suratul hajj a cikin wannan dan ku sani cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shahidan mai bada shaida alaikum akan ku وقال تعالى وبنجي تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله تعالى ويوم نبعث من كل في كل أمة شهيدا أرانا الدزام تاشي mai ba da shaida a cikin kowace al'umma alaihim mai ba da shaida a kansu min anfusihim daga cikinsu waji ina bika kai kuma muka zo da kai shahidan ka zama mai ba da shaida ala ha'ula ya kan waɗannan al'umma ka kenan wa nazzalna alaykal kitaba Allah ta'ala ce mun saukar maka da littafi tibiyanan li kulli shay'in wanda yake bayanin komai babu wani abu ma farratna fil kitabi min shay da haka littafi ne wanda yake tibiyanan li kulli shay'in yana yin bayani daki daki na komai wa hudan kuma littafi ne wanda ya kunshi shari'a wa rahmatan da rahama wa bushra da bushara lil muslimina ga musulmi shuhudu jawarihu al insan shuhudu jawarihu al insan min al min al alsuni wal aidi ala nafsi sai kuma shaidar gaɓoɓin ɗan adam kama daga harsuna hannaye duk za su ba da shaida ala nafsihi a kan shi ɗan adam ɗin ƙwala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce yau mata shahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bi makanu ya'malun rana ce wadda alsinatuhum harasansu za su ba da shaida a kansu wa aidihim hannayensu za su ba da shaida a kansu wa arjuluhum kafafuwansu za su ba da shaida a kansu bi ma kanu ya amalu da duk abin da suka aikata harshenka duk furuce-furucen da ka ya rage naka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka ka'ida ya rage naka ka rike wannan ka'idar ya rage naka ka ajiye wannan ka'idar kai busan zuciyarka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ko ka faɗi alkhairi ko kai shiru to ka ji rana ce da harshen ka zai bada shaida akan duk furucin da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam yakan faɗi kalma bai ma damu bai ma san ya faɗe ta ba bai ba da hankalinsa akan faɗin ta amma za ta zame da shi cikin wutar jahannama saba'ina kharifan kalma ce guda ɗaya saboda haka wannan harshen yana daga cikin wanda zai bada shaida sannan kuma ga hannaye ya taba ya daka ya dauka ya yi kaza ya yi kaza ya sa biro ya zana ya sa biro ya goge ya duk wannan bayanin hannu shi ma zai ta bayani wa arjuluhum kafafuwa su ma duk za su ta bayani duk abin da aka aikata da su za su za su yi bayani wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce al yawma a wannan rana ne nakhtimu ala afwahihim muke yumke bakunan su mu rufe bakin wa tukallimuna aydihim hannayensu su yi su yi mana bayani su zantar da mu wa tashhadu arjuluhum kafafuwansu su ba da shaida bima kanu yaksibuna da duk abin da suka aikata kaga kenan akwai lokacin da za a bar harshe ya magana akwai lokacin da shi ma za a rufe shi hannaye akwai lokacin shaidar da za a nema hannu ya bayar da shaida kafafuwa su ba da shaida akwai lokacin da shi kansa harshe kuma shi ma za a ce yi magana wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa yawma yuhsharu a'da'ullah wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar a ranar da za a tara makiyan Allah zuwa wuta fahum yuzauna su ana kakkange su ana kare su dan kan wani ya bandare ya goce ana kakkange su mala'iku sun sa su ta ko ina an tattare su ana ainihin wato ingiza su zuwa wuta hatta idza ma ja'uha har lokacin da za su je mata ita wutar shahida alaihim sam'uhum sai jin su ya bada shaida akan su kunne ta magana yace sai na ga maka ka ji kaza da ni an ce kar ka ji kaza an ce kar ka ji kaza an ce kunne zai ta amayar da abubuwan da aka ji da shi da abubuwan da aka kulla da abubuwan da aka yi gulma da mitin din din da aka yi aka furta aka ji kunne ya ji tashhadu alaihim a shahida alaihim sam'uhum jin su zai bada shaida a kansu wa absaruhum idanun su za su bada shaida a kansu shi sa Allah ta'ala ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah bai ga duk ya baka ka'idoji ci idan nan naka shi ma ka saurara masa ka dinga taka masa burki to ka ji shi ma akwai ranar da shi ma zai bada shaida wajen luduhum da fata fata ma za ta bada shaida bima kanu ya amaluna da abin da duk suka kasance suna aikatawa wa kalu su yan wuta za su ce lijiludihim su tambayi fatunsu lima shahidtum alaina me yasa kuke bada wannan shaida akan mu kaga wannan ya daidai da hadisi da muka karanta a can baya ce saboda ku fa ake ake cewa an aiko na ce ba aiko ba nayi na ce ban yi ba duk dan ku tsira mu shikenan ku zo ku kama tumbudi ku kama magana ku ta ku ta amai kuna ta baran abubuwa lima shahidtum alaina su tambayi fatar jikinsu mutum fatar jikinsa tana magana a rana ce da jamada duk Allah ta'ala yana ba su dama dabbobi ana ba su dama su yi magana to in dabba ta yi magana jama'at sandararren abu ya yi magana ballanta na kai da haka za su tambayi fatunsu lima shahidtum alaina me yasa kuke ba da irin wannan shaida akan mu tun ya runguma matar da ba ta saba fatarsa ta ji daɗi yanzu kuma tana bayani ya je zance ya kakka ma yarinyar mutane duk fatarsa da ya ji daɗi duk ya fata ta yanzu kuma lima shahidtum alaina tana cewa ba ka je guri kaza unguwa kaza ka je ka sha minti da ƴan mutane ba ya ce lima shahidtum alaina dan me yasa kuke ba da shaida akan mu qalu fatu fatu ranar zaka ji suna an daqana Allahu alladhi an daqa kulli shay an daqana Allah ubangiji shi ya ba mu damar mu yi furci mu magana alladhi an daqa kulli shay wanda ya ba kowane abu damar furci ya ba kowane abu damar yi magana to yau shi ya umarce mu ya ce mu magana wa huwa khalaqakum kuma shine ubangijin da ya halicce ku awwala marratin a karan farko wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi ake mai da ku gashi yan kun dawo wa ma kuntum tastatiruna ba ku kasance kuna sani ba a ɓoye ba ku kasance kuna sani ba shine wa ma kuntum tastatiruna ba ku kasance kuna da masaniya ba a ɓoye an ya shahada alaikum sam'ukum cewa za a waye gari jin ku ya ba da shaida ya ringa ba da shaida a kanku wala abu sarukum ba ku kasance kuna da masaniya ba ko da a ɓoye ne ta sikirar a ce muku kai ko kun san cewa fatan ku za su yi magana ku ba ku da wannan masaniyar wa ma kuntum tastatiruna ba ku kasance kuna da masaniya ba ko da a ɓoye ne cewa jin ku zai ba da shaida a kanku ko kuma tambaya ake ba ku kasance kun sani ba ko da a ɓoye ko da ba public a wa'azi ba ai a ɓoye ko da a ɓoye ne kun san cewa an gaya muku jin ku zai ba da shaida a kanku ganin ku zai ba da shaida a kanku fatun ku za su yi magana za su ba da shaida a kanku walakin sai dai abin da yake faruwa zanantum kun yi tsammani kun yi zaton annallaha cewa Allah la ya alamu kathiran mimma ta'maluna bai san da yawa daga abin da kuke aikata abin da shedan ya dinga gaya muku kenan yasa mutum yana ganin ya shiga wata kwana ya shiga wani lungu ya shiga wani duhu ya shiga wani wata maɓoya ya ka sassaɓa ya ka tobara sai ga kaman wannan mala'iku ba su rubuta ba kaman Allah bai san yayi wannan ba abin da ya ruɗe ku shedan abin da yake nuna muku ba komai ake recording ba ba komai ake ɗauka ba don haka sai kuka ɗauka Allah bai san da yawa cikin abubuwan da kuke aikata na ba daidai ba amma ba haka ba ko da boye kun san kun an sha gaya muku cewa gabobi za su yi magana hannu zai magana fata za ta yi magana harshe zai magana kafa za ta yi magana ai ko da boye ne ko da ba a fili an fito an yi maka wa'azi ba ko a boya an ka taba ji cewa fata tana magana baki yana magana abin nan amma me yasa duk da wannan shaidar da aka ce jinka zai magana ido zai magana harshen ka zai magana fatar ka za ta yi magana duk wannan wa'azin da ake ma me yasa ka je kana aikata abin da kake aikata sai Allah ya ce walakin zanantum su zatan su annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun wa tashhadu al-ard abu na shida ita kanta kasar wadda akan ta duk ake duk wainar da aka toya a bayan kasar na aka toya ita ba za ta ba da shaida benu shi ma benu da aka yi abu an yi a guri kaza an yi a cikin unguwa kaza ko a hotel kaza ko a ɗakin taro na kaza ko duk wannan shi kuma benu don ba wani hotel ba wani ɗakin taro ba wani gurin mitin ba wani guri da za ka zauna face a ban ƙasa yake in gida ne a ƙasa ne in hotel ne a ƙasa duk ko ina kake a ban ƙasa ne to ita ba ƙasa za ta ba da shaida ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce yau ma idin wannan wata rana ce tuhaddisu akhbaraha da take zantar da labarinta ita kasar in raya ta kai da bautar Allah duk za ce bayani ka yi sallah a masallaci guri kaza ka je guri kaza ma ka yi kaza ka je guri kaza ka yi aikin alkhairi ka je guri kaza ka yi aikin alkhairi duk za ta ba da labari bi anna rabbaka aw halaha saboda ubangijinka ne mata wahayi yace ita ma ta magana kaga fa abubuwan da za su zama shaida akan dan adam suna da yawa bayan duk an gama kaga mala'iku sun zo sun bada duk ka tattara waɗannan wa'annan shaidun duka to idan duk gaba daya duk waɗannan ka ce manzanni baka yarda da shaida su ba mala'iku haka to ga jikin mutum ya bada shaida abinda duk baka tunani kasar da gurin da mutum ya je ba daidai din ba gashi kuma kasar gurin tana magana me yasa take magana bi anna rabbaka wa halaha idan ubangijinka ne ya mata wahayi an abi huraira ta radiyallahu anhu qal an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idin tuhaddithu akhbaraha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ta rana ce wadda ƙasa take ba da labarin kanta qal sai manzon Allah ya ce atadruna ma akhbaraha shin wai kun san menene akhbaraha labarin nata قالوا الله ورسوله أعلم سكتي الله ورسوله أعلم قال سيتي فإن أخبارها أي لابار انت أن تشهد على كل عبد أو أما shine ƙasa za ta ba da shaida a kan dukkan wani bawa ko baiwa cikin bayin Allah bima amila game da abin da aka aikata ala zahariha a bayanta an ta kula ta ce amila kaza wa kaza wane ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza yauma kaza wa kaza ran kaza ga watan kaza a lokaci kaza awa kaza da minti kaza da sakan kaza fa ha kale ce fa hadhihi akhbaruha wannan shine labarin nata fa hadhihi akhbaruha manzo Allah ce wannan shine labarin da kasa za ta bayar a'zamu shahidan wa ajallu shahida mafi girma mafi girman mai shaida wa ajallu shahidan mafi burin kasar mai ba da shaida shine Allah subhanahu wa ta'ala bayan duk wayannan shaidun to shi ma Allah ta'ala shaida ne qala ta'ala ubangiji ta'ala ce inna Allah ala kulli shay'in shahida Allah mai shaida ne mai ba da shaida ne akan komai shi yasa Allah maɗaukakin sarki in ya so ya rufa wa bawansa asiri an ce yakan ware shi ya saki hijabi tsakaninsa da shi ya dinga tunatar da shi ya ce ko ka san kayi kaza ran kaza ga watan kaza a shekarar 2000 an kaza cin shiru ce haka ne Allah ko ka san kuma ran kaza ga watan kaza a wuri kaza da kai da wane da wane da wane kun yi kaza haka ne shin ko za ka iya tuna lokaci kaza da kai da wane karfe kaza da minti kaza da sakan kaza a guri kaza kuma kun yi kaza kun yi kaza to Allah madaukakin sarki ya ce kamar yadda na rufa maka asiri a duniya nan ma na rufa maka asiri a lahira ka tafi aljanna Allah ta'ala kai mana irin wannan saboda haka Allah madaukakin sarki yana sanar da duk abin da ake aikatawa da haka shi ma zai zama mai bada shaida wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ma takunu fi sha'anin ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani lamari ba wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ka karanta wani abin karantawa daga gare shi ba wala ta'maluna min amalin sai kuma khitab din ya koma gare mu gaba daya kai ba za ku aikata dukkan wani abin duk wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan Allah ya ce face sai mun kasance a halarce muna nan lokacin da za ku aikata illa kunna alaikum shuhudan ka rufe kofa ka jawo labule ba sirri ne daga kai sai waɗanda kuke sirrin ba wanda ya san abin da kuka kulla Allah ta ce wa ma ta'amaluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan in tufiduna fi lokacin da kuka himmantu kuka kwarara kuka ainihin wato rankaya fihi cikin wannan abin da za ku aikata Allah ta'ala ja idan mu kuka yi idan ka babu wani ba wani guri da mutum zai je ya buya ba wani guri da mutum zai je ya aikata ba daidai ba inda zai zamanto ba a sani ba wa ma ya'dhubu an rabbika min mithqali dharratin ma'aunin ƙwayar zarra baya nisa game da ubangijinka fil ardi a ƙasa wala fis sama ko a cikin sama wala asgara min zalika ko abin da yake mafi kankanta daga haka wala akbar ko mafi girma illa fi kitabin mubin face yana rubuce a cikin littafi mabayyani duk kankantar abu yana nan Allah ta'ala ya rubuce shi فبعد أن يشهد الأحياء والجمادات وتنتهي هذه الشهادات تأتي شهادة الله العزيز الحميد جل جلاله وتقدست أسماؤه mala ya ce bayan rayayyu sun zo sun ba da shaida sandararrun abubuwa waɗanda ba masu rai ba su ma sun zo sun ba da shaida watantahi hadhihi shahadat waɗannan shaidun gabaki ɗaya za su ƙare za su tike ta'ati bayan duk sun tike sun kare duk wasu shaidu an zo an gabatar ta'ati shahadatullah sai kuma shaidar Allah al-aziz mabuwayi al-hamid abun yi wa godiya ita kuma za ta zo daga baya jalla jalalu wanda girmansa ya girmama wa taqaddasat asma'u sunayensa sun tsarkaka shuhudihim ko shuhuduhum ala anfusihim na takwas shaidar da za su bayar a kan kawunansu idara al'abdu alhaƙa idan bawa ya riga ya ga gaskiyar gata wata bayyana lahu kuma ya bayyana a gare shi annallaha cewa Allah maɗaukakin sarki la takfa alaihi khafiya babu wani abu mai ɓuya da zai iya koyewa Allah wara'a kullama amilahu sannan gashi yana gani kuru-kuru duk abin da ya aikata maktuban gashi a rubuce fi sahifatihi a takardarsa wa qamat alaihi shuhudu kuma ga shaidu daban-daban mala'iku sun zo sun gabatar da shaida manzannin Allah sun gabatar da shaida duk ga shaidu sun riga sun tsaya wara'a bawa ya duba ya duba ta ko ina ya ga annahu la burhana lahu ya ga ba shi da wani dalili wala hujja ba shi da wata hujja a ƙarra wai sai lokacin zai yarda an sa shi a kwana ta ko'ina to sai duk lokacin da waɗannan abubuwan suka gama tabbata a ƙarra to a lokacin zai yarda wa a tarafa bima jana zai yi itirafi yayi furuci da abin da ya aikata waqata rafa da abin da ya tsururuta lokacin ba zancen kwana kuma mala'iku sun gabatar da shaida manzannin Allah sun zo sun gabatar da shaida gabobinsu sun zo sun gabatar da shaida Allah ta'ala da kansa ya gabatar da shaida to a lokacin shi ma sai ya tabbatar sai haka ne yayi qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya ma'ashar aljin wal ins ya ku taran aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikinku ya ƙusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina wa yunzirunakum kuma suna yi muku gargadin liƙa a yaumikum haza haɗuwa ta da ku a irin wannan yinin qalu shahidina ala anfusina ce ya Allah mun bada mun shaida akan kawunan mu haka ne amma wannan shaida fa sai da sai da mutum ya ga uwar bari a lokacin da duk shaidu suka riga suka tsaya to in aka tambayi bawa sai ce sai ka ji sun ce qalu shahidina mun shaida ala anfusina akan kawunan mu wa garratkumul hayatud dunya sai ce rayuwar duniya ce ta rude su wa shahidu ala anfusihim yanzu sun shaida su kansu akan kawunan su annahum kanu kafirina cewa su kafirai ne Allah ya ce sadisan na shida اقتصاص المظالم بين الخلق sai kisasi ramuwa ta zalunce-zalincen da suka gudana bainal halke tsakanin halitta na daga cikin abin da wannan rana ta keɓanta da shi shekara ɗaruruwa shekara dubbai da wane ya zalunci wane yana na a rubuce wane ya cuci wane wane ya cinye dukiyar wane wane ya yi kaza wane ya ci amanar wane wane ya yi gulmar wane waɗannan mazalim ɗin gaba ɗaya ba wanda za a yi a tafi aljanna da nauyin wani a kansa sai an yi kisasi to irkacin sasul mazalim za a yi kisasi na ramuwar almazalim abubuwan da aka yi na zalunce zalunce bainal halki tsakanin halitta fi zalikal yau a wannan ranar yuqtassu linnas za a yi kisasi wa mutane ba'dhum min ba'dhin sashin su daga sashi fal hisabu shamilun li zulmi al-abd nafsa hisabun wannan ranar ya kunshi zaluntar da bawa yayi wa kansa wa zulmahu li ghairihi min an-nas da kuma zaluncin da yawa wani daga cikin mutane ya zalunci kansa akwai hisabi akan wannan ya zalunci waninsa shi ma akwai wani hisabin akan wannan sai an gama tace shi an gama masa an gama masa hisabi akan zaluncin da yawa kansa sannan kuma ga zalunce zaluncen da yawa bayan Allah wa ma a'zamu khaybatin alladhi waqa'a fi zulmin nas li'anna al-qisasa yawma idhin la yakunu bil mal yace mamakin tabewa da girman hasara alladhi waqa'a wadda za ta afko fi zulmin nas a cikin zaluntar mutane saboda mutum kansa ya zalunta wannan da dan sauki duk lokacin da ya koma zuwa ga Allah ya gyara tsakaninsa da Allah ya tuba shikenan amma tsakaninka da bayan Allah wannan zalunci ne wanda ke mai wahala wanda warware shi yana da matukar wahala wani mutum biyu ya zalunta wani mutum goma wani mutum ɗari wani bai ma san adadin mutanen da ya cuta ba ya zalunci mutane da yawa wasu sun mutu wasu ba sa garin wasu ba za su ƙara haɗuwa da shi ba to shi shi sa mala ce wa ma a azamu khaybatin mamakin girman tabewa da hasara allazi waqa wadda za ta afku a wannan rana fi zulmin nasu cikin zaluntar mutane li anna al yawma idin domin ramuwar da za a wannan ranar la yakunu bil mali ba da kuɗi bane ka cinyewa na kuɗi ba cewa za a to ka biya shi ba yawma la yanfa'u malun wala banun ba kuɗi ka cinye wane kun yi harka da shi ka cinye ma kuɗi wane ya amince ma ka cuce shi ka cinye masa kuɗi wane ya wane haka wane ka sa shi kwadago ka hana shi hakkin sa dan haka wannan kisasin na wannan rana ba da kuɗi bane walal wala sijin ba kuma kurkuku bane ba magana a ce to shikenan tunda ka ci masa kuɗi ka tabbatar ga alƙali ya tabbatar eh to ina kuɗin sa babu alkali ya ce to ya yanke maka hukuncin ɗauri a kai ka prison to wannan ranar ba kuɗi kuma ba prison irin wannan da ake sa mutum in an ya ci haƙƙin mutane a rasa yadda za a yi da shi alkali ya yanke maka hukuncin ɗauri to mala ya ce a wannan rana kisasin wannan ranar baya kasancewa da kuɗi ba kuma ya kasancewa da kurkuku wala ghairi zalika ko wani haka bal yakunu bil hasanati was sayyi'at to kaji babban tashin hankalin shi kisasi ramuwar wannan ranar da ayyukan alkhairi kyawawan ayyuka ake ɗiba a biya mutane bashi was sayyi'at da miyagun ayyukan mutane kuma a ɗebo a ɗora mutum قال تعالى وبنجي تعالى يتي وعنت الوجوه للحي القيوم فسكوكي دي سر سنة سنكس أنت للحي القيوم أقبان وبنجي رايي القيوم سيي وقد خاب من حمل ظلما الله يتي دوان دي دا كنزالين تي تقول شي داهرة يا تابي كان يمكو يسلوه دا متاني كواروري والله تنعنا وقد خاب من حمل ظلما duk wanda ya yi dakon zalunci ya tafi da shi lahira ya taɓe an ce lokaci ya yi da haka ba zai yi mu karanta waɗannan hadisan ba gaba ɗaya amma bari mu karanta hadisi ɗaya sai mu tsaya a kansa insha Allah ƙwala rasulullahi sallahu alaihi wasallam manzan Allah sallahu alaihi wasallam ya ce man kanan lahu mazlamatun li akhi min irdihi aw shay' فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه قدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kasance ya zalunci dan uwansa a nan duniya min irdihi koda zalunci na cin mutuncin sa ne ya keta alfarmar wani ya ci mutuncin wani saboda wata dama da ya samu aw shay'in ko kuma wani abu na haƙƙin dan uwansa a nan duniya fal yatahallalhu minhu al-yawm ya nemi su warware matsalan nan tun a yau a wannan rayuwa ta duniya ya nemi su daidaita da shi su warware a yafi juna ko kuma ya biya shi qabala Allah ya kuna dinarun wala dirham tun gabanin lokacin da zai zamanto ba dinare ba dirhami ba naira ba dala ba pound sterling in kana lahu amalun salih ana dilin ne da kyawawan ayyuka a wannan ranar kawai in ya kasance ya tsururuci kyawawan ayyuka ukhidanin kawai a ciki za a ba kan fatar sallolinsa da azuminsa da karatun alkur'aninsa da zikirinsa da sadakarsa da abubuwansa na alkhairi za a kan fata qadra mazlamati gwargwadon zaluncin da yayi wa in lam takun lahu hasanat idan ko ba shi da hasanat ba shi da kyawawan ayyuka ukhidha min sayyiati sahibi za a ɗebo laifuffukan abo dan uwansa wanda ya zalunta din fa hummila alaihi a dora masa Allah kiyaye to sai mu tashi a hadisi na biyu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik